أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه kwanan wata ashirin ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul araf yau da yardar Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da hamsin da hudu kenan zai zuma insha Allah ko mun karanta wallazina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim to har yanzu zai mu gama kisa nan Musa ba za mu daɗa kammalawa da taimakon Allah tabaraka ta'ala yau na malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون idan za ku iya tunawa muka ce satin da ya wuce Allah ya bada labari um, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa ya dawo yana cikin fushi da bacin rai yayin da ya tarar da mutanen suna bautar dan maraki Samiri ya halakar da su قال بيس ما خلفتموني من بعدي عاجلتم أمر ربكم وألقى الألواح يجيب فد علنا ديك لو كده سوء وأخذ برأس أخيه يجره إليه هل يذو إندي قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين yace dan uwansa annabi Musa kada ya zarge shi mutanen nan sun rauna nashi sun ƙi su bi umarninsa sun bi umarnin samiri ta yadda suke bautawa wani Allah ɗan maraƙi da ƙarshe addu'a wa ɗan uwansa da shi kansa Allah ya fi musu to shine Allah tabaraka ta'ala nan yake bamu labari cewa walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah yayin da fushi ya tafi daga annabi Musa sakata anhu al-ghadab fushin da yake ji ya daina ji akhadha al-alwaha sai koma ya tattara allunansa da ya zubar da ya watsar da su to amma yanzu tunda an samu saukin fushin kuma yayi addu'a ya ce Allah ya gafarta masa da shi da ainihin wato dan uwansa to shikenan ya samu sukuni shine sakata walamma sakata ay walamma sakana an Musa al-ghadaba al-ghadabu akhadha al-alwaha allunan da ya zubar sai dauke su fi nuskhatiha Allah ce a cikin wato rubutun da ke cikin wannan alluna akwai hudan wa rahma shiriya da jin kai yani hudan min ad-dalala wa rahma min al-azab shiriya daga bata da kuma rahama daga azaba lilladina hum li rabbihim yarhabun ga mutanen da suka kasance masu jin tsoron ubangijinsu kalmar yarhabuna tana nufin khaifin lilladina hum li rabbihim yarhabun ay lilladina hum li rabbihim khaifin khaifin min rabbihim abin da ke cikin wannan alluna kenan wa'azi ne da gargadi da rahama da jinƙai ga bayi waɗanda suka bi Allah tabaraka ta'ala to bayan nan kuma sai me faru malam واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Madaukin sarki ya umarci annabi Musa ya ce ya zaɓi wasu mutane cikin jama'arsa sauran waɗanda ba su yi bauta ɗan maraƙi ba, ya zaɓi mutum saba'in cikin banu Isra'ila, ya taho da su su zo su yi tuba wajen Allah, su gaya wa Ubangiji cewa abin nan da aka yi ba a kyauta ba na bautan ɗan maraƙi. To shi ne annabi Musa ya zaɓi waɗannan mutane guda saba'in shi ne Allah ce wa Musa qaumahu saba'ina rajulan. Allah ya sa annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in limiƙatina don su zo su gana da mu in ji Allah su zo su ba da haƙuri ka ɗauko su da ya tafi inda ya tafi ya je karɓo a taura da ya karɓo wannan alluna to ya dawo ya tara ana mutanensa suna bautar ɗan maraƙi suna shirka Allah ya yi fushi shi ne Allah ya ce tubar tasu ba za a karɓa ba ka zaɓan man waɗanda ba su yi bautan ɗan maraƙin ba masu tsaftar wanda ba su yi shirkar ba ku duba yadda Allah yake kyamar shirka mala kyamar bautan wani Allah yace ka zaɓo wasu mutane mutum saba'in ku taho don ku zo ku gana da ni su yi tuba a gurin Ubangiji tabaraka ta'ala wannan umarni ne daga Allah tabaraka ta'ala to ku lura da wannan magana ku sha mamaki kai Allah mana afuwa dan adam kai yana da wahalan sha'ani waqtara Musa qaumahu 70 rajul limiqatina falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya yanzu ba ga sun taho ba to suna zuwa yayin da suka zo wajen ubangiji mana nan Musa ya kawo su za su yi tuba ga Allah tabaraka ta'ala sai suka ce da Musa kaga Musa lan nu'mina laka hatta nar Allah jaharatan masu dan dama daman faɗa ka tsanto aka ce a zo a yi tuba shine an zo za a yi tuba wajen a wajen ubangiji suka ce kaga Musa mu ba mu yadda fa da kai ba fa sai mun ga Allah nan mu ganshi tunda ka ce mun zo wajen Allah ne to sai mun ganshi kiru da muzu ganin annabin tsohuwa subhanallahi alazim lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kawai sai Allah ya kama su da tsawa aka daka musu tsawa a wurin ubangijin za a yi rashin ladabi an fazaɓe su ne don su tuba zuwa ga Allah su nemi tuba wasu malamai suka ce kai ai waɗannan mutanen ma tun da suka zo suka yi wannan abu kamar yadda Muhammad bin Isa kai kawo yake cewa tun da aka zaɓo waɗannan mutane aka ce a zo a yi tuba zuwa ga Allah suka zo suka daɗa wannan kwabar wannan ya nuna su ma sun yi bautar ɗan maraƙin a can ɗin ma to shine Allah ya ce falamma akhazatumur rajfatu yayin da tsawa ta kama su qala rabbi law shi'ta halaktahum min qablu wa iyyai sai Musa yake cewa ya Ubangiji inda ka ga dama ma da za ka halakar da su tun kafin wannan lokaci da ni ɗin ma gaba ɗaya. Kamar annabi Musa yana nuna Ubangiji ai haƙuri ai afuwa. Ɗaya na Da ka so, da ka halakar da su, da ni ɗin ma amma ka ƙyale mu. Ya Ubangiji yanzu a tuhulikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Yanzu ya Ubangiji za ka zo ka halakar da mu da abin da wawayen cikinmu suka aikata? Ai, gwanda kai mana haƙuri ya Allah. Wasu ne daga cikin tsiraru wawaye a cikinmu suka yi wannan bautar ɗan maraƙi, za ka halakar da mu saboda laifinsu? Ai, muna neman afuwarka Ubangiji ta baraka wa ta'ala. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha sha. ya ubangiji wannan ai ba wani abu bane fitina ce daga gare ka fitina ce wadda wawayen cikin mu suka fada jarabawa ce tudillu biya man tasha zaka batar da wanda kaga dama wa tahdi man tasha ka shiryar da wanda kaga dama anta waliyuna ya Allah kai ne waliyinmu kai ne mai taimakonmu kai ne mai tsare mu faghfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna kai mana rahama wa anta khairul ghafirin kai ne mafi alherin masu yin gafara kaga yanzu a takaice dai musan shi ya dawo yake neman gafara kenan kaga anan yana nuna cewa ashe ku fahimci wani abu guda duk ibada ka duk tsoron Allah ka duk takawarka duk kamewa ku da yin sunna ku da yin tauhidin ku idan a cikin ku akwai mabarnata wasu suna barna wasu suna bauta Allah wasu suna barna to in Allah ya tashi saukar da bala'i to sai shafi kowa da kowa ita ce masifar kana kokarin gyarawa amma in Allah ya saukar da masifa sai ya shafe ka yanzu bala'in da yake faruwa a ƙasar nan da wanda ya faru da wanda yake faruwa ai ba ka ce ba bayan Allah a ƙasar ba akwai bayan Allah ko akwai masu bautar Allah akwai masu tauhidi akwai masu bin Allah akwai masu kuka da daddare akwai wallahi wanda baccin su kaɗan ne malam akwai wanda wallahi a tsaye suke kwana akwai masu azumi akwai masu sadaka akwai masu ibada akwai masu bin Allah amma akwai mabarnata yan ta'adda marasa sha'ani mai kyau to ta dalilin wannan barna da waɗannan bayan Allah suke yi sai Allah ya ɗoro wa mutane masifar da kowa sai ya shafe shi kamar yadda su ma bayan Allah ta dalilin bautar ubangijin da suke yi ko yasa ake dan samun daga kafa akan wasu abubuwan ko to haka su ma wancan mutanen barnar da suke take sa wasu abin yake shafan su tsadar abinci ya shafi da mai sallah da mara sallah rashin ciniki ya shafi da mutum da yake musulmi da wanda ba musulmi ba rashin tsaro da rashin zaman lafiya ya shafi da mai shirka da mai tauhidi duka kowa yana ɗanɗana kudarsa me ya jawo wani a cikinmu ne zai aikata mummunan abu sai Allah ya fushi kuma ya kama mu gaba ɗaya shine nan Musa yake yake cewa yanzu ya ubangiji wasu wawaye daga cikinmu sun aikata wauta kuma sai a zo a yi mana azaba muna neman afuwarka ya Allah karka kama mu da aikin wawaye kenan masu barna a cikin mutane su ne wawaye kenan Allah kiyaye to bayan nan sai Allah mai yace sai واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون shikenan ya ci gaba da addu'a yana cewa waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya ubangiji waktub lana fi hadhihi dunya ka wajabta mana a cikin wannan duniya ka kuma rubuta mana kyakkyawan abu ana nufin an-ni'ma wal afiya Allah ka bamu ni'ima ka bamu zaman lafiya ka bamu lafiyar jiki da kwakwalwa da tunani wa fil akhirah haka a lahira ma ka bamu ka ba mu gafara ka ba mu aljanna a lahira a duniya ka ba mu ni'ima ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu ci ka ba mu sha ka ba mu walwala da kwanciyar hankali a nan duniya a lahira kuma ya Allah muna neman ka ba mu gafara ka ba mu rahama ka ba mu jin kai ka ba mu aljanna idan mutum ya samu wannan ai an dace Allah ba mu yace inna huduna ilaik ya ubangiji mun tuba zuwa gare ka kalmar huduna tana nufin tubna hudna tubna qala sai ubangiji yace azabi usibu bihi man asha ya musa ina shaida maka azabata sai na shafi wanda naga dama da ita na ji tubanku amma in nazo saukar da azaba sai ta shafi wanda na so wa rahmati wasiyat kulli shay amma rahmata ta yi kowa ku duba hikima ilahiya malan hikimar ubangiji azabar za a ware wasu a basu an karɓi tubar amma rahama ta shafi kowa kowa da kowa idan Allah ya zo saukar da ruwan sama yana ware garin musulmi ya musu idan Allah ya zo raba dukiya yana ware musulmi kadai dan shi ya bi shi ya mai tauhidi ya bashi sai ka tarar da arne ma a kasuwar ku ya fi ka kuɗi wannan shine wa rahmati wasi'at kulli shay kawo mota mai tsada kafira arniya mazinaciya ita ma ta mota mai tsada ka gina gida shi ma baya sallah baya azumi baya komai kuma ya gina gidan da ya fi naka yana cikin wa rahmati wasi'at kulli shay rahamar Allah da ya zo zubowa ba a duba wa aka zaba ba kullum zubo ta akai a duniya kawai mai rabo ne yake samu amma rahamar duniya fa ta lahira kam sai bayin Allah muminai wanda ya bi Allah da gaskiya da tauhidi shine zai samu jin kayan ubangiji amma ce fasa aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zaka lalle wannan rahama da jin kai din zan rubuta zan kuma tabbatar da ita ga waɗanda suke masu takawa ne kuma suna bayar da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda su ne masu yin imani da ayoyinmu Allahu akbar a duniya dai Allah zai raba kowa ya hau amma a lahira kam wannan kam sai ga bayin Allah na ƙwarai bayan an saukar da wannan aya sai yahudawa ma sai suka yi burin wai su ma a basu suka ce ai mu muna da takawa kuma mu mun yi imanin irin namu kuma mu ma muna bada zakkan irin tamu in ji su da faɗa to shine Allah tabaraka ta'ala ya ce banda ku takawar ku ba ta gaskiya bane ba imanin ku ba na gaskiya bane ba na faɗa da manzon Allah ne da addinin manzan Allah sai Allah ya ware ga wanda zai daɗa bayarwa ɗin.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
Allah Ubangiji ya ware ya ce ga sunan wanda zan ba wannan su ne alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi masu bin wannan annabi manzo al-ummi الرسول منزو النبي النبي أمي شين أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم bai iya karatu ba bai iya rubutu ba hadda ce tsagwaro haina alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil masu imanin gaskiya kenan wanda suka tabbatar da sifar annabin tana nan a cikin at-taura sun same ta a cikin attaura sun sami sifar manzon Allah a cikin linjila don attaura ta gaskiya ta zo da sifar annabi in ban da yahudawa wanda suka zo suka goggoge abin da suka goge kuma ta zo a cikin linjila bible na gaskiya akwai bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abdullahi na abu zai ce wannan annabin naku kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra baya rubutu baya karatu baya ma lissafi ko lissafi manzo Allah bai iya yi ba kamar yadda zamu zo mu karanta موجود صفته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ga sifarsa wannan annabi da aka ce mai imani da shi yana yin umarni da kyakkyawan aiki shine imani wayanhahum anil munkari kuma yana hani akan munkari shine shirka yana umarni da shari'a was sunna da bin sunna yana hani akan munkari shine ma la yu'rafu fi shari'ati wala sunna abinda ba a san shi ba akan shari'a a shari'a ko a sunna wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta wa mutane tsarkaka dadadan abubuwa irin abubuwan da suka haramta kafirai suka haramta wa mutane a jahiliya da dabbobin da kafirai suka haramta wa mutane a jahiliya da irin abubuwa na ci da suka haramta mutane a jahiliya shi kuma da yazo sai ya halatta shine wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma yana haramta wa mutane al-khaba'ith abubuwa na kazanta shine al-khaba'ith jam'i na khabith abubuwa na haram kaman al-maita والدم ولحم الخنزير والزنا واللواط ya haramta cin mushi ya haramta shan jini ya haramta cin naman alade ya haramta zina ya haramta luwaɗi ya haramta alhamr wal maisir giya da caca wa yadau anhum israhum sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗauke mutane nauyi kullu ma yathqulu ala al insani min qawlin aw fi'l al isr ana nufin duk abu mai nauyi da zai nauyi akan dan adam a kirar ibnu amir wa yadau anhum asarahum a maimakon israhum nauyaye nauyayen da suke kan mutane manzo Allah yana dauke musu abdullahi dan basu ce al-ahadu thaqil kamar da su imam suddi da su dhahak suka ruwaito annabi duk yace an kwashe muku duk abin da ba Allah ne yace ai ba ba za a yi ba والأغلال التي كانت عليهم الأغلال شي معنى لهم الأثقال kayan nauyi da aka ɗaɗɗaura musu wanda suke kansu a wancan lokaci kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar me lokacin da suka yi kuskure aka ce su tuba tubar tasu shine Allah ya ce faqtulu anfusakum ku je ku kashe kawo kanku kaga wannan al'aghlal ne nauyi ne wani abu ne da aka rataya musu a ce mutum ya yi laifi a ce tubansa shi ne zai kashe ɗan uwansa ko a ce idan najasa ta taɓa maka jikinka sai ka saka abin yankewa ka yanke fatar wannan al'aghlal ne ko gaba in wannan hannun ya je ya aikata barna ya saba wa Allah sai a ce a gutsure shi tubanka shine ka yanke hannun wannan kafar idan ta je ta taka wani abu da Allah baya so tubanka in kana so Allah ya karbi tubanka a gutsure kafar haka fa mutanen da shari'ar su take amma zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama shine wa yadau anhum israhum ko wa yadau anhum asarahum wal aghlal allati kanat alaihim da nauye nauye da yake kansu najasa aka ce in ta taba riga sai dai a yage wurin magana a wanke babu a yage annabi ya ce a wanke idan ya taba jiki a wanke in ya zuba a ƙasa ne ma a sa ruwa kurum ko ba haka bane ba babu diya a wancan lokacin diya ba a karba kawai duk wanda ya kashe wani sai an kashe shi maganar diya ko wani abu babu da hana su aiki da aka yi da kama kifi rana asabat duk mu yanzu a musulunci an ce kar wani zai kama kifi ranar asabat a'a ta wannan duk yana cikin wal aghlal lati kanat alaihim sannan kuma duk sallolin su bai halatta su yi a ko ina ba sai a coci cocin su a wancan lokacin mu kuma manzo Allah yake cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zamanto masallaci kuma abin tsarki da ba sa babu taimama a da taimama babu ita sai ruwa kawai mu annabi yazo yace ruwa za a yi amfani da shi kasa ma za a yi amfani da ita sannan sallah ba su isa su yi ta a ko'ina ba sai a coci muku aka ce ko a daji ko a hanya ko a sama ko a ƙasa ko a ina ko a kan bishiya ma za ka yi sallah in bukata ta kama kaga wannan annabi ya zo mana da sauki ko ba haka bane malam malam Allah ya ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wanda suka yi imani da wannan annabi wa azzaruhu suka karfafa shi shine wa azzaruhu ko suka girmama shi waqaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimaki wannan annabi akan abokanan gaban shi wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani ula'ika humul muflihun lalle waɗannan bayan Allah su ne masu rabauta masu dacewa su ne wanda suka imani da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya zo riwayar Imam Ahmad Allah ya kara masa rama yake cewa kamar yadda Abi Sa'id Khudri ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a ƙarƙashin ayan na waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna huduna ilaik qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasiyat kulli shay maganar azabar Allah da za ta samu wanda Allah ya ga dama da rahama kuma da ya yalwata ta ga kowa yace hatta wuta da aljanna sai da suka alfari iftakaratil jannatu wan naru da wuta da aljanna wataran sun yi alwashi فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف wuta ne ta sha iska malam ta ce ya ubangiji sai ni wuta ni da duk wasu masu girman kai duk wasu turaku masu taurin sha'ani su suke shiga cikina wal mutakabbirun masu jiji da kai da nuna isa masu ɗiban iska masu faɗin rai wal muluk da masu mulki ka fa kai wuta ce take cewa ya Allah masu mulki ni za su shige ni sai duk wani mai mulki shi shafa wa kansa ruwa sai kayi kana jefa babbar riga sai kayi kana jefa babbar riga sai kayi in ba sa ba kai wallahi sai dai kai a jahannama a'a ai mutane ba su san mulki bane bai da sun san hadarin mulki ai da ba su ce a zabe su ba ina da sun san hadarin mulki da basu je suka kashe yan uwansu ba a banzan bazara kai ba ma kai zaka yi mulkin ba ba kanin ka ne mai mulkin ba ba yayanka ba ba babban ka ba ba kawun ka ba ba yayanka ba ba dangin iya ba ba na baba ba kowa ba siɗiɗi ba sa ɗaɗa kawai ka je a iska su je su kashe ka ka ɗauki wuka a yanka mutum saboda wai ana neman wani ya ci mulki kai ka tafi lahira shi kuma an masa tafi tap tap tap tap wane shine rantsatse zababben ciyaman na local government ɗin kaza kai kuma kana can mala'iku suna cewa wane kai ne rantsatse zababben kabari ka je ka ci uban duka wallahi Allah yanzu wani zai fara mulki a wannan satin wani kuma yana can ya fara nasa karban masifar tun jiya ƙwarai da gaske ka je ka yi ihu ka yi hauka ka yi rashin mutunci an kashe ka ko ka je ka kai kanka an kashe ka wai wani abin kunya wai wai wai wai wai wai wai wata ra'ayi wata ake jajinta wai matar aure ma wai ita ma wai an yi harbi wa har tashi ya dawo ya katta wa ya fidda ke me ya kai ki kina matar aure ki je wai wai za ki jefa ƙura'a ƙura'ar banza wace ƙura'a wai wani wai ana hira da shi a ni wallahi ban in fita ban bar iyali na suka fita ba sai da naga komai guri yayi kiliya sannan ya fita waɗannan mutane waɗannan kazaman mutanen suna ka je ka tura mata ka je ka sata a layi wani abu gomin waya yana muna gaisa da shi rana abu na wai yake tambaya na malam ya zabe na baka ji haushin da na ji a raina ba na ce wannan mutumin wato ni ina jin gaba ɗaya bai ma fuskanci ma ina muke tafiya ba ni kuma na ruwa na zabe ka tambayin zaɓe ni ko ina ruwana me alaƙar sama da ƙasa wallahi ba da wata alaƙa da shi wallahi da ayi da kar ayi ba abin da ya dame ni saboda na san bai zai ƙara mu komai ba da dan ba ina ce da babu ba muna rayuwa ba to in suka zo aka zaɓe sun ko me za su mana aljihun su kawai za su shiga wasu ne kawai aka yi wa alfarma ko ba ka bane to malam ai wannan rayuwar in baka yi kanka taka tsantsan ba zaka shiga zaka shiga uku tara ma ku yi hakuri fa yan uwana dan wasu ba su fahimce ni ba a cikin ku yau amma ni ai shi yasa ni ce muku ni ra'ayina ni nake gaya muku ni eh ban ce kai ba yau ina ma bayani ne akan kaina ni ni ba ruwana da shi bai dame ni ba kuma baya cikin lissafi na ni to ballantana ko malam kaga magana fa ya gaya mun amma shi ma ba ku lura ba wal ashraf bari ku ji hadisin abu sa'il kudri ke faɗa manzan Allah yana cewa iftakharatil jannatu wan naru فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وتاتي تاتي غاما سيشيغاتشكينا وقالت الجنة يا رب الجنة كما تتي يا رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين الجنة تتي يا أبنجي نيكما ما سروني da talakawa fuqara jam'u faqir wal masakin jam'u miskin waɗannan su za su shige ni ita wuta ga abin da ta ce kun ji ko ita kuma aljanna ita ma tana alfahari da talakawanta da miskinanta da fakiranta da manyan watanta da marasa rigunanta da wanda ba su da abin hawanta da wanda ba su da gidan zamanta da wanda ba su talakawa dai waɗanda ana ganin cikon benci ne masu duniyar kamar rakiya suka zo suka yi ba haka ake gani ba yau yanzu a duniya idan baka da wani ba gani ake kai ba kowa bane ko sallama kai wallahi wani gurin ba za su ansa ba idan ka mutu ma ta'aziyar kama ba zuwa za a yi ta ba sai ga an yi mutuwa yanzu yanzu aka yi mutuwa ka zo kofar gidan aka yi mutuwa ba kowa saboda me saboda ba mai ko ustaz ba mai ko amma idan mai mai hali ne in ya mutu kaga yadda ake cika kaga yadda ake cika ake haduwa so wasu kuma irin waɗannan talakawan wanda ba a damu ba ba amma je kofar gidansu ba tuntuni sun daɗe da haɗa kayansu a gidan aljanna su kuma waɗancan da ake ribibi ake kafa canopies da rumfuna a zo a ci shinkafa a ci wara a warware a yi wayewa duk abin da za a yi watakila ko mutum yana can yana get ana nan ana bawa na gabansa kashi shi ma yana jira a zo a bashi kashi tukunna saboda bai yi abin kirki a duniya ba magana ba guda ɗaya ce yan wana ba wani ɓoye-ɓoye in mutum ya yi na ƙwarai ya ga na ƙwarai in bai yi na ƙwarai bai ci uban duka a wajen Allah shikenan ba wani zance mai dogon turanci da dogon labari yawa kullun ya amalu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu bima huwa ada sabila kowa ya je aiki ba wai sai mutum ya mutu ne ake tsammanin wai zai je aiki ba in ka mutu aiki ya ƙare yawa to ta ce ga masu shiga na ya ubangiji shikenan sai Allah ta'ala yake cewa فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء فسر آية كنا يا ke wuta ai azaba ta ce ke ke daman ba kayan daɗi ba ne azaba ce nakan shafi wanda na ga dama da ke a cikin bayina ya ce wa aljanna anti rahmati wa si'ti kulle shai ke kuma rahama ta ce kin yalwaci komai amma wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha kowace ɗaya daga cikin ku na alƙawari sai na cika ta shine la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina Allah ce wallahi sai ya cika wutar jahannama da mutum da aljan sannan kuma akwai lokacin da kuma bayan wuta ta cika kuma za a zo a cika gidan aljanna ita ma ka duba rahamar ubangiji hadisi ya tabbata ingantacce cewa duk mutumin da yake da imani yake kalmar shahada yake la ilaha illallah yana musulmi duk barnar da yi bayan ya shiga cikin wuta akwai lokacin da za a zo a zaro shi albarkacin la ilaha illallah duk da dai ya sha azaba amma dai za a ciro shi akwai lokacin da za a zo iska tana kada kofofin wutar jahannama sai dai ka rinka jin gararam gararam ba kowa sai mala'ikun da suke gadi Allahumma sai dai kuma kafirai wanda dama mutum asali shi kafiri ne kafiri ko dama ba shiga aljanna ko mushriki wanda dama asali mushriki wanda ya mutu yana shirka ko musulmi da yana sallah amma ya zo yana shirka to wannan dama bai zai shiga aljanna ba kwarai da gaske don dama Allah ya faɗa cewa baya gafarta mai shirka إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء a lokacin manzo Allah yake cewa sai a ɗebi ‘yan wuta a zuba su za a yi ta zubawa a cikin wuta har za ka ji wutan nan tana tana nishi malam an cika ta nishi amma haka malam in ta shanye ta shanye ta shanye sai ga abun yayi ƙasa yadda ka san itace in an zuba wuta in ta ci ta ci ta ci sai ga wutan nan ta yi ƙar haka za ta yi ta cinye ɗan adam da aljani Allah kiyaye to shine Allah tabaraka ta'ala ya nuna cewa wannan rahama ce ita aljanna rahamar ubangiji ne wuta kuma azaba ce to wai dan me yasa wai ake ake ake gaya mana wannan maganganu saboda mu shirya dan uwana mu shirya mutuwa ba ta sallama wallahi babu tashi hankali irin mutuwa dan uwana ka da lafiyar kana tafiya kawai sai dan abu kaɗan bai kai ya kawo ba sai a ce ka mutu kawai to mu shirya akwai riwaya da ibn abi shayba ya fitar um, daga salman yake cewa allah ya halicci wato rahama ɗari misali rahama guda ɗari sai ya ɗauki rahama guda ya sanya tsakanin halittu gaba ɗaya amma fa ku sani rahama guda kowace rahama guda ɗaya nan ta fi tsakanin sama da ƙasa girmanta ƙwaya ɗaya ta fi faɗin sama da ƙasa wannan rahama ƙwaya ɗaya ce aka jeho ta duniya a cikin ɗari da Allah ya halitta to ƙwaya ɗaya ya jeho duniya manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam wannan rahama guda ɗayan ne da ita ne kaza take tausaya wa ƴatta kaza take tausaya ɗan tsako ba za ta iya taka shi ba su shiga ƙarƙashinta ita ta sha sanyi su shi sha dumi ku lura lokacin da ake sanyi sai ta bude fuffukenta ta bude gashinta ƴaƴanta su shiga kasanta su sha duminta ita din sanyin yana ta bugunta amma ta lullube mai ƴaƴanta annabi ya ce da wannan rahama kwaya ɗayan da Allah ya sauka a duniya shine ƴaƴan tsako da ƴaƴan kaji su ma suka tsako da nasu tausayi da jin kai da shi ne tsuntsu yake zuwa ya shawo ruwa ya je ya yi ƙoto ya zo ya ba wa ‘ya'yansa tsuntsaye a cikin saƙo. Manzo Allah ce idan Allah ya tashi alkiyama ita wannan rahama ƙwaya ɗayan ma Allah zai karɓe ta gabaki ɗaya. Idan ya karɓe ta sai ya haɗa ta da wannan casa'in da tara da ya ajiye sai ya ba wa almuttaki ne masu tsoron Allah wanda suka mutu suna muminai masu ibada ka duba fa duk abin da ake duk tausayi duk taimako duk agaji duk abin da Allah ya mana na duniyar nan a cikin rahama ɗari ne da ya halitta ya bamu ƙwaya ɗaya to a kiyama in an zo za a kwashe rahamar wannan ƙwaya ɗayan ma za a ba wa masu taƙawa da tsoron Allah su haɗa su samu guda ɗari gaba ɗaya Allah ka yi mana afuwa kuma Allah ka ba mu rahama ka kuma ji kanmu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya turo shi ne wato annabi ne mai jin kai annabi ne mai tausayi kamar yadda aka ba da sifar manzon Allah a cikin at-taura hadisi ya zo daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ya yarda da shi wata rana yake cewa kamar yadda Ata ibn Yasar ya ruwaito yake tambaya Abdullahi dan Amr yace da Allah ka bani labari dangane da sifar manzon Allah a cikin At-Taura sai yace wallahi innahu la mawsufun fi At-Taurati bi ba'd sifatihi fil Qur'an lalle manzon Allah an sifanta shi a cikin At-Taura da wani sifan da aka sifanta shi a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytuka almutawakkil wannan aya ce cikin at-taura laysa bi faddin wala ghalidh wala sakhabin fil aswaq la yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعين أم وآذان صم وقلوب غلف Allah ya faɗa a cikin attaura ya kai annabi, mun turo ka ka zama mai shaida mai bishara mai gargaɗi, kuma kai kariya ne ga dukkan halitta gaba ɗaya, kai ne bawana kuma kai ne manzona, na sa maka suna mutawakkil. dan yana daga cikin sunan annabi mutawakkil duk wanda aka sa mai sunan almutawakkil to kamar an sa mai sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallama sifar manzon Allah ba mutum ne mai kausa mu'amala ba ba mai mugun hali ba kuma ba mutum ne mai daga sauti a cikin kasuwa ba sannan manzon Allah la yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a baya rama mummunan abu da mummuna walakin ya afu wa yakfir afuwa yake yana gafara in an masa mummuna sai ya yafi da zafi amma sai ya ce ya yafi sallallahu alaihi wasallam ya afu wa yakfir Allah ba zai tashi ba zai dauke shi ba Allah ba zai mai da manzon Allah wurinsa ba hatta yuqima bihi al-millat al-awja sai ya miƙar da karkatacciyar hanya da manzan Allah kafirci da ake da shirka sai Allah ya turo manzan Allah ya yi wa'azi an zo an yi tauhidi ya ce mutane su ce la ilaha illallah Allah zai buɗe idanuwa na makafi da manzan Allah shine wa yafta bihi a'yunan umyan wa adanan summa da kuma kunnuwa waɗanda suke na kurame da kuma zukata wanda suke a jimke a rufe wannan sifar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama da ta zo a cikin wato at-taura kuma haka Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani ma mai girma to bayan nan arama sai Allah ya ce mai kuma قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Allah ya da yana magana akan manzon Allah in kullu da kisar ta karkato ta dawo ina muna kan anan Musa ba mu san ma mun dawo kan manzo Allah ba ko to haka Qur'ani yake da mu'jizar sa malam ba sai an ma bayani ba kawai sai dai ka tarar da kanka a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kul ya ayyuhan nas dama labarin shi yake ba manzo Allah din shi yake ba labarin kisa annabi Musa gogormayar da ya ta yi to shi kuma sai aka dawo kansa kul ga ya musu ya Muhammadu ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ka gaya musu mutanen duniya gaba ɗaya lalle ni manzo ne daga Allah zuwa gare ku gaba ɗayanku shi sa manzan Allah manzan duniya ne gaba ɗaya ko ba ka bane ba manzo ne na duk duniya global prophet kenan sallallahu alaihi wa sallam ta ko ina sai dai yin aƙi imani da shi an aiko shi ko ina wanda ya turo shi din shine Allah allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda yake da mulkin sammai da ƙasai la ilaha illa hu babu an bautawa da cancanta in ba shi ba shi Allah din yuhyi wa yumit shine mai rayawa kuma shine mai kashewa jama'a fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah annabiyul ummi wannan annabi ummiyi wanda baya rubutu baya karatu wannan fa yabo ne a gare shi eh na baya rubutu baya karatu na yabo ne a gare shi amma ni da kai an ce ba ma rubutu ba karatu suka ne zagi ne ma a ce ma baka yi rubutu baka yi karatu ba an zage ka amma shi kuma daukaka ce gare shi a ce da shi annabi ummi me yasa baya rubutu me yasa baya karatu dan kar ma wani ce ya je ya rubuto ne ko ya je ya karanto ne a wani wuri ya zo yake ga mutane saƙon da ka Allah yake ba shi duk wannan ƙur'anin da ka ya zo ta karanta mutane loto bayan loto zango bayan zango sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar annabin da yayi imani da Allah allazi yu'minu billahi wa kalimatihi ya yi imani da Allah ya yi imani da kalmomin Ubangiji kalmomin Ubangiji ana nufin ayatihi ayoyin Allah shine alkur'ani kenan wasu suka ce a ana nufin ya yi imani ma da Isa ɗan Maryam wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun dan ku samu shiriya idan kuma manzo Allah za ku samu shiriya wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira haka Allah ce ba mu turo ka waya Muhammadu face mun turo ka ne mutane gabaki daya ka zama mai gargadi da bishara tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira dan ya zamanto lil alamina nadhira mai gargadi al'alam mai al'alam kullu ma siwa Allah fa huwa al'alam duk abin da ba Allah ba shine alam to annabi Allah ya turo shi ga alam gaba daya nadhira ya zama mai wa'azi mai gargadi Allahu akbar shi yasa a can wani wuri Allah ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu duk wanda ya kafirce wa manzon Allah cikin kungiyoyi cikin jama'a to wallahi wuta ita ce makomarsa so wannan aya kun ga ta yada wa'azi ta yada da'awa a duniya cewa ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa musulmi duk inda yaje sai yayi da'awa ko ina ka sauka in ka sauka a Ingila i da'awa in ka je America i da'awa in ka je Faransa ma i da'awa duk inda ka je i da'awa ka ce ai imani da Allah ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa Allah ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun nan malam ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya sake dawo da mu kuma kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam ina son sanar da kuma abu guda ku sani cewa duk annabawan nan fa na Allah babu annabin da Allah ya yawaita ba da labari da isarsa irin annabi Musa shi ya dauki kaso mai yawa cikin kisoshin Qur'ani sai sa bini bini duk inda kaji sai ka ana Musa Musa Musa Musa ya ce sai sake dawowa tun da labarin shi yake barwa aka shigo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakiya aka ratsa labarin da shi sannan ya sake dawowa ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah ya yabi wasu daga cikin banu Isra'ila mutanen annabi Musa akwai umma ana nufin jama'a yahduna bil haqqi waɗanda suke yarshuduna wa yad'una ila al haqq shiryayyun mutane masu kira ma zuwa gaskiya ko ka ce yahduna bil haqqi yahtaduna wa yastaqimuna alayhi yani suna shiriwa kuma sun tsaya akan wannan gaskiya din a cikin mutanen annabi Musa akwai waɗannan mutane wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiya din da ita suke hukunci ai bihi yaqumuna kenan wannan yabo ne ga ainihin wato wasu daga cikin mutanen annabi Musa waɗanda suka bi shi da gaskiya ba waɗanda suka fanɗare musu ba wannan kenan yace wa qattanahu musnatai asharata asbatan umama mun rarraba mutanen nan na annabi Musa sune banu Isra'il zamirin nan na qattanahum yarji ila bani Isra'il mun raba su isnatai asharata asbatan umama jikoki jikoki guda goma sha biyu kalmar al-asbat al'asbat jam'i ne na asibt an gane ko asibt ɗin nan muzakkar ne ana nufin wato jika sai muka raba su gidaje kashi kashi kashi kashi wato guda goma sha biyu umaman al'umma al'umma al'umma al'umma asbatan umaman kenan قطعناهم اثنتي عشرة فرقة أمما suka ce akwai takdim da ta'khir a cikin ayar abinda ake nufi wa qattanahum asbatan umaman ithnai asharata muka raba su jikoki jikoki muka mai da su al'umma goma sha biyu zaka iya cewa al-asbat din nan ka fassara shi ma da kabilu mun rarraba su kabilu kabilu guda goma sha biyu wahid ɗinsu shine na asibt وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa yayin da mutanensa suka nemi ya shayar da su ruwa fitihi a lokacin da suke cikin ɗimuwa can da Allah tabaraka ta'ala yake ba da labari mutanen annabi Isa Musa da Allah ya jefa su cikin rudu malam kana jina rudu rayuwa ta rudu rayuwar da ba a san ina ake ba shekara arba'in أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين كوي حولاي يسكي با وندي سينا يكي فسكنتا wannan ya cuci wannan wannan ya zalunci wannan wannan ya halakar da wannan wannan suka rasa me make musu daɗi ga yunwa ga talauci ga damuwa ga bakin ciki Allah ya yi fushi da su shekara arba'in to shine Allah ya ce muka yi masa wahayi a cikin wannan yanayi da suke ciki in suka nemi shan ruwa ani durib bi asakal hajara ka ɗauki sandarka ka doki dutse da shi shine idrib bi asak kalmar asa tana nufin sanda alhajar dutse fambajasat min husnata asharata aina fambajasat ana nufin infajarat da ya tafci dutsen nan sai kawai idan ruwa guda goma sha biyu ya bulbulo a jikin wannan ruwa a jikin wannan dutsen isnatai ashara ko isnata ashara ta aina kenan kowace kabila kun ga tana da gurin shan ruwa guda ɗaya kenan shine kullu unasin mashrabahum qad alima kullu unasin mashrabahum kullu unasin ana nufin kullu sibt kullu sibt ana nufin kullu kabila da ya tafki dutsen nan da sandansa mu'jiza sai wannan sandan ya sa dutse ya fidda idan ruwa guda goma sha biyu yana tsirtuwa aka ce to kowace kabila ta je ta tari ruwanta a jikin idan ruwa guda ɗaya na jikin wannan dutse din ka wani abu mamaki malamai suka ce wannan dutsen fa wani zubin annabi Musa da shi yake yawo da shi a jakarsa yana da sanda yana da wannan dutsen dan dutsen mu'jizar annabi Musa ne wannan sandar ta annabi Musa malamai suna ba da labari cewa in ya zo yana tafiya da daddare wuri mai duhu ita ce toci light ɗinsa yana ɗaga ta kawai sai dai ka ga haske kamar rana akwai wata kissa da aka faɗa amma bata inganta ba malamai suka ce bata inganta ba cewa idan yana bacci sai ta tashi tana gadinsa mu'jiza ce ta shi anan Musa to haka wannan sanda ɗin haka wannan ita a wannan dutsen ya ɗauko shi ya make shi gashi dai dutsen gashi sun zuga daga ina yake ba a cikin kogi ba ne ba da ya buge shi sai gashi yana fitar da idanuwar ruwa guda goma sha biyu kowace kabila ta je ta shan ruwa ta yi wanka ta yi duk abin da za ta yi wai dan me aka yi musu wannan wai diddan su gaskata wannan annabi amma ina kada alima kullu unasin mashrabahum bayan wannan ba cikin ni'imar da Allah ya musu wannan kun ga daya wa zallalna alaihimul ghamama Allah ya ce muka yi musu inuwa da girgiji lokacin da suke cikin ti wato wannan rudani ga bala'in zafin rana na tashin hankali sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo musu girgije a sama kamar za su toye fa da zafin rana sai girgije ya musu inuwa to wannan ma bai isa ba wa anzalna alaihimul manna was salwa muka saukar musu da darba da 'ya'yan shila shine almanu was salwa duk mun karanta wannan kisa da ku cikin bakara soyayyen nama malam da kamar ruwan zuma malam kai ta ganin kaji suna faduwa soyayyu a sama nama in gaya ma saboda tsabar gata da Allah ya banu Isra'ila bayan sun sha wahala su fede su yanka wari ya dame su ko wani abu fa ina fatan kana fahimta a soye a gashe gashin mala'iku ake saukar musu da da darba wani abu ne kamar zuma sai su tara kwanukansu kawai sai dai washe gari su ga duram duram da kwanukansu duk sun cika mai zaƙi mai daɗi dama haka rayuwar take a ci nama a sha zaƙi ko ba ka bane daga baya kuma a tafi asibiti shine almanni wa salwa Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaka daga dadada da muka azurta ku da shi Allah ce wa ma zalamuna duk da wannan abin da muka musu ba su zalunce mu ba suka zalunci kansu ne saboda ai ba su yi imanin bane ba su yadda bane sai suka zalunci kansu Allah ce mu ba mu suka zalunta ba shine wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawai kansu da kansu suka zalunta suka cuci kansu to me yace musu daga ƙarshe malam وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين Allah ya sake ce da su wa iz qila lahum uskunu hadhihi alqarya aka ce da su ku je ku zauna a wancan alƙarya shine garin Masar wa kulu minha haythu shi'tum ku ci a cikin wannan alƙarya wannan birni duk abin da kuke so ta yanda kuke so wa qulu hitta ku rinka faɗin kalmar hitta me hitta Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana zunubanmu shine hitta ma'ana ay hutta anna khatayana ya Allah ka rinka yafe mana zunubanmu wadkhulul baba sujjada gagarin can ku shiga amma muna so ku shiga wannan gari kuna masu sunkuyo shine sujjada duk wanda zai shiga wannan garin ya sunkuya ka ku shiga a miƙe haka shi yasa ai aka ce ko sallah ne ma zaka sai kai rukuyi Allahu akbar sami Allahu liman hamida ka kafa goshinka a ƙasa girmama Allah ne to kuma yanzu wannan gari idan za ku shiga ku shiga kuna masu sunkuyo ba masu ku shiga a tsaye doka ce Allah yake ba su ko naghfir lakum khati'atikum in kun yi haka za mu gafarta muku kurakuran ku a kira'ar mutanen Madina da Ibn Amir da Yaqub tughfar lakum khati'atukum za a yafe muku kurakuran ku in dai kun yi wannan sanazidul musinin da sannu za mu ƙarawa masu kyautatawa a cikinku ni'ima bisa ni'ima wadata bisa wadata duk za mu ƙara muku to me suka yi a rama
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون bayan wannan abin da Allah madaukin sarki ya musu malam kawai fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum azzalimai wanda suka yi zalunci a cikin su kawai sai suka canja magana da Allah ya ce su fada ya ce su ce hitta kawai sai suka canja suka ki fada sai kawai sai sun ga cewa hinta hinta alkama alkama ha cewa fa ka aika ku ce hitta hitta me hitta daga kankarar zunubi ne hatta ya hutta hutta anna khatayana Allah ka yafe mana sai suka canja suka rinka hinta hinta sannan garin da aka ce su shiga suna suna masu sunkuyo ko Allah tabaraka wa ta'ala dan da ya sa su bi umarnin sai aka saukar da kofar garin ta yi ƙasa ta yadda duk mutum cikakken mutum ba zai iya wucewa a tsaye ba sai ya sunkuya to dan kada su yi sunkuyan wallahi malam mutanen saboda shedanci sai suka shiga suna masu jin duwawo ba dai Allah ya ce shi ba cewa Allah ya sai dai a sunkuya ya sunkuya ba ba sai dai a sunkuya ba ko ba haka bane to bara sunkuya ba su bara sunkuya ba kuma hittar bara a faɗa ba hinta za a ce alkama za a faɗa sannan kuma ba za a sunkuyan ba shine Allah ya ce suka fusatar da shi fa arsalna alaihim rijzan minas samai muka sauka musu tsawa daga sama tsawa bima kanu yazlimuna saboda abin da suka kasance suna yin zalunci jama'a kun san suwaye waɗannan ha waɗannan mutane ne wannan yahudawa ko to su ne kuka gayyato su Najeriya kuka ce su zo su baku zaman lafiya su ne kuka kira suka ce su zo su baku zaman lafiya waɗannan mutanen da suka yi ta yi wa Allah kama karya sai su taimaki dan adam eh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya azurta mu da kai da khatama hasana amin Allah ba mu kikkiawar cikawa kenan ce da Allah malam da mutane ina roƙon mutane da su taya ni da addu'a bisa wata larura da nake fama da ita don Allah da jama'a ina buƙatar addu'a so Allah Ubangiji ya biya maka buƙatunka da larurar ke fama da ita Allah ya yi maka muma dume larura a cikinmu ya jama'a dan adam ba a rasa shi da larura ba a raba shi da larura cuta ko ciwo ko matsaloli na iyali ko dai al'amura da mu'amala ba a raba dan adam da wannan so duka muna tausali da wannan karatu Allah ubangiji ya yaye mana duka abin da ke damu ya kuma yi mana taimako da agaji daga gare shi wannan yace da Allah malam ya mutum zai iya gane cewa ayyukansa na alkhairi suna karbuwa a wajen Allah to da dai kamar wahala hasan abu ne na gaibu kuma shi dan adam matsalar sama yayin da ya fahimci ma in yi aikin ana karɓa ma ta ƙira girman kai ya zo shige shi da faɗin rai da nuna isa so wanda ka je kai ta zabgawa a duhu Allah ya karɓa ko bai karɓa wa Allah alam ka ƙara himma ko ba ka bane ba yawa yanzu ma da ba a sani an karɓa ba ko ba a karɓa ba da yawa akwai waɗanda suke zuwa suna suna alfahari mutum ya zo ya rinka cewa wai shi wai yana bin Allah ma ba shi akwai masu faɗa cewa ai shi Allah ba shi ma suke bin sa suna bin sa bashin salati suna bin sa bashin zikiri kaga wani an cikakkiyar hauka ce ai ba daidai bane wannan so amma akwai yan alamomi da malamai suke faɗa na farko dai mutum ya ga yana ta yin aikin kuma yana ƙara yi ba wai yana denawa ba dan abin da yake ya ga abin yana daɗa haɓaka yana daɗa yaɗuwa to wannan gaskiya alama ce mai kyau da ke nuna cewa la'alla akwai akwai dace cewa aiki insha Allah Allah zai karba wannan kenan sannan babban abin da aka fi damuwa da shi gabawa shine wato yi ta roƙon cewa ɗin Allah ya karɓa ɗin ba wai ka damu sai ka gane an karɓan ko ba a karɓa ba ka ta yi Allah ya karɓa kuma sha Allah zai karɓa wannan bawan Allah ya ce da Allah akaram kallon matata tana ɗauke da juna biyu wanda bai wuce sati uku ba ya ce sai dai muna fama da yaro wanda yake ɗauke da cuta da larura ta sikila ita kuma tana shayar da wannan yaro kuma ba za ta iya haihuwa ta biyun nan da kanta ba dole sai an yi mata operation to shine malam muke neman mafita ya halatta mu je mu cire wannan cikin saboda ta dan samu sauki bayalata ba sai dai aje a samu likita ya ba da rahoto shin za ta iya maintaining yaron ta ci gaba da shayar da shi ko kuma a ci gaba da ɗaukar nauyin rayuwarsa ko da an yaye shi zai rayu ba tare da ta cutu ko ya cutu ba kuma ta zo haihuwar ko da an haihu din an yi operation din ayayi cewa ake yi dan mace ta zo za ta haihu ba ta iya haihuwa sai an mata operation shikenan a je ta zubar da ciki idan har za ta haihu a mata operation din ai alhamdulillah ko Allahumma idan operation din yayi yawa ya wuce ka'idar da likitoci suke so a same shi a jikin mutum wannan to shi kuma sai a canja wata fatawar sai yanzu kuna da kun san kuna da yaro mai larura to me yasa kuka bari kuka ɗauki cikin ko tunda kun san kuna da yaro mai larurar sakila ai sai ku yi planning wannan yana cikin dalilan da suka sa a halatta a yi planning din sai a je a rinka mata allura ta wata uku uku ba za ta ɗauki ciki ba insha Allah idan wata uku ta ƙare sai ta ƙara mata wata uku a shekara guda hudu kawai za ta yi allurar ko ta wata biyu ku ta rakawa har sai ta yi shekara biyu ko uku tana yin wannan allurar yaron ya ɗan tasa kaɗan sai a ɗauke yin allurar sai ta ɗauki ciki ko ƙwayoyi da ake sha kullum na planning ba za ta ɗauki ciki ba da yardar Allah ko hanyoyi na planning da ake to ba ku yi ba kuma yanzu cikin ya zo ya samu kuma kuna neman ba ku fita ku je ku katse ciki ku zubar da shi a nan gurin idan likita ya ba da rahoto don ka gani ba likita ba ne kuma kai ma ba likita ba ne idan likita ya ba da rahoto ya ba da report cewar wannan mata za ta galabaita kuma ɗanta zai galabaita ko a rasa ɗa ko a rasa uwa to a nan gurin ya halatta ku je gobe ma a cire cikin a cire amma kuma ku yi fulani kada a sake ɗaukan wani aita zuwa ana cire yaya idan kuma likita ya ba da labarin cewa za a iya haihuwa din ba matsala to gaskiya bai halatta ku zubar da wannan cikin ba wallahu alam wannan ya ce wa ya halatta abi liman dan duba sallah wa dan duba ne dan duba ne limamin su anguwarsu to Allah kun gamu da aiki wai yanzu har yanzu malam yan duban nan ba a daina ba su limanci ba boka malam dan duba a ba shi limanci boka ina shabab ne ba samari ne a anguwar ko yan bal ne kawai ba yan sunna ko ina yan sunna to za su bar boka ya limanci ai in dai kun tabbatar boka ne ku je ku yi waje da shi kurin waje road a fitar da shi Allah kuwa ba musulmi bane ba wai kuwa ai boka kafiri ne malam wai kai yanzu daman duk zaman da muke a nan kai kana daukan boka musulmi ne ai na ga wani karar jikin ka ya rawa ina boka mai da'awar ilimin gaibu wanda yake bada su tsafi su kashe wannan su hada wannan ina ba ma wai abinan cewa kai ko gurinsa ka je fa sallar kwana arba'in babu gurin boka kawai idan ka je sallar ka ta kwana arba'in a banza in ka gaskata shi da abin da ya faɗa kai ma ka zama kafiri in ka gaskata shi fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama to kai gaskata shi kawai kai ka zama kafiri to shi ko me kafir kafir kenan so jama'a zan gaya muku sallah wallahi ba a bar wasa bane sallah fa ba haiz bane ba tasi bane ba wai duk wanda kaga dama ka je ka shiga wallahi duk wanda bai yadda da aqidar limamin unguwar su ba ina gaya muku ya canja masallaci ka je ka samu limamin da ka yadda da aqidar sa ka aminta da sallar sa ka bi shi sallah duk masallacin da baka da garanti akan aqidar limamin ka bar su su je su kai gaya maka gaskiya ta wacce ba ta bayyana ba kaga ai ba za ka yi wa mutum hukunci akan abin da baka da ilimi a kai shikenan asalinsa musulmi ne ya halatta abu musulmi sallah in dai ba ka ga wani abin da ya fidda shi daga musulunci ba sai ka bi shi ko ba ka bane amma yayin da ya bayyana gare ka ga barnar da yake yi shikenan Allah kiyaye mu wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh malam ya karatu Allah ubangiji ya ƙara lafiya ya kiyaye mana ku malaman mu da iyalan ku ya muku sakayya da alheri ya jikan mahaifa amin yace da Allah malam ina neman taimako a wajenka da yan uwa musulmi akan bukatu da suka hada da karatuna da nake a shekarar ƙarshe dan uwanmu ne yana bukatar mu taimaka mai da addu'a yana shekarar ƙarshe yana karatu Allah ya taimake shi Allah ya bashi ikon kammalawa da sa'a dukan mu Allah ya datar da mu sai kuma yace yana neman aure daman ƙarshen ta kenan na sani wato malam ana bukatar auren nan ni ban san me yasa ba kowa da mutum ya je ya dawo sai ka je ce yana bukatar aure to ga matan nan kuma amma sun ki aurewa tsada ko mata tsada masara tsada mazan ma tsada to ta yi ci da Allah mala yana nema a taimaka masa da addu'a da ‘yan uwa musulmi Allah ya sa ya dace da mata ta gari to mun ji ya yi kyau Allah ya datar da shi Allah ya datar da mu ga baki daya Allah kada ka damu da matan banza kuma Allah kada ya hada ku da mazan banza sai ya ce kuma malam da Allah yana da kyau a rinka yi wa samari nasiha musamman maza da suke saka damammun kaya wanda suke fitar da tsiraici ya kamata a yi musu nasiha da jan kunne to samari matasa mu dai nan ba mu da su sosai inda yawanci ustazai ne a nan gurin amma wasu ba kirki in za a zo karatu ne ake shiga ta musulunci goban kaɗa da shi a titi wallahi ba za ka gane shi ba to a gyara bayyana tsareci haram ne bai halatta mutum ya rinka bayyana tsarecinsa ba a matsayinsa na musulmi gaskiya muna fatan kuma Allah ya azurta mu da kyakkyawan cikawa da kuma sanya sutura ta kwarai wannan yake cewa ina fata alkhairi wa malam tare da iyalansa wannan mace ce ta rubuto ta ce da Allah malam da kai da mutanenka na masallacin nan ku sa ni addu'arku Allah ya zaɓa min miji na gari saboda saboda na sha wahala a hannun mijina na farko ta ce wallahi ta wahala a hannun mijinta na farko ya azabtar da ita ta ce da Allah ku taya da addu'a ko Allah zai haɗa da wani miji na gari da ya fi na farkon da alheri ta ce amin na gode malam muna fatan Allah Ubangiji ya taimake ki haɗa ki da mijin arziki Allah ya baki mijin ƙwarai kuma wannan abin da baiwa Allah na ta faɗa gaskiya ne wallahi malam ana karanta ma halin da mata suke rayuwa malam abin zai ba ka tausayi kwarai da gaske suna wahala malam ba karamar wahala ba wahala ba karamar wahala ba sai dai kawai Allah ya takaita tunda Allah ya kubuto da ke kin fito sai ki kokari ina baki shawara ki rinka zuwa makaranta irin wannan makaranta da ke zuwa yanzu da kuma islamiyya da ake ta karatun addini ki ci gaba da zuwa shi zai ƙara miki kima da matsayi da daraja da ɗaukaka kuma mune miki albishirin insha Allah ta'ala za ki dace da miji na kwarai insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda an yi miki addu'a kuma za ki dace insha Allah in dai ba kin sa dogon buri ba kina neman mai dan haske haske na'am wato kun sa abin da ke faruwa in gaya muku ko kan na faɗa dukanmu da ɓangaren mazan da ɓangaren mata akwai mata bila adadin suna nan wallahi abin da yake gabansu shine su samu mutumin kirki saura a lokacin ba su damu da sifarsa ba ba su damu da kudinsa ba dan waye dan gidan waye me ya mallaka me rufin asiri da zai iya rike su kawai wallahi suna nan bila adadin ni na san da yawa wasu takardun mamala ikirma ma baya sa su yawanci akwai su da yawa a makarantu ana tare da su a wuraren karantuka irin wani ana tare da su da yawa daga 'yan mata marasa aure da kuma zawarawa masu aure akwai matan da suna da 'ya'yansu 'yan mata ɗin suna bukata kurin wani mutumin kirki ne a haɗa su da shi za su aure shi suna nan da yawa bila adadin haka kuma idan ka zo ɓangaren mazan su ma ana samun waɗanda za su ce su wallahi mace suke so ta Allah ba su zamu da sifarta yar waye ne mai take da shi waye waye ba da sauransu amma magana ta gaskiya ɓangaren matan an fi yawa mabukatan na ɓangaren mata da suke buƙatar maza ɗin sun fi yawa sama da ɓangaren maza ana samun mazan masu suna buƙata amma matsalar ita ce ni ka gani ina da experience da yawa alhamdulillah ba zan iya kirga ma adadin auren da na hada ba ta hanyar ɗalibi ɗaliba ɗaliba wane ne wane ne wane ne so amma matsalar ita ce akan makallahu kaga mutanen nan mazan nan da kake ganin su wallahi ba su da kirki ku yi haƙuri yanzu ga ni ga ku keke da keke ne kaga namiji yana da wahalan sha'ani yanzu wani ta mutunci aka zo aka ce mai ga yarinya nan mai arziki na imani da takawa da tsoron Allah ibada mutadayyina mutahajjiba mutahashima mutasattira mace kamammiya zai yi murna ce kaza kaza kaza wallahi malai yana aurenta sai fara wulakanta ta shabani da mun ba alfarma ne miki ba ni wallahi tallahi tallahi ni ta saboda malam ne ma ne miki kaza wannan ya faru bilan adadin mutum kuma kana ganin sa ustaz amma mugun dan iska ne Allah wallahi akwai abin haushi ne wallahi ka shi sa wani abin ku yi haƙuri ba na ce ku yi haƙuri ba ni na san abin da ke damuna ne wallahi malam za ga mutum wallahi malam kamar zai maka sujjada kamar zai durƙusa yana menene amma wallahi ka haɗa shi da mace ya rinka wulaƙanta ta kenan a nan unguwar ba sai na kira suna ba a nan unguwar a nan unguwar a nan nan dinnan cikin nan ni na san akwai akwai dan uwa da ya zo shi gashi gashi nan ma kawai dai kawai dai ya ce da yana zuwa gurin karatu wane ne wane ne aka zo in muka zo muka hada masa aure ni na masa nan masa auren na daura masa aure na taimaka masa aka yi masa kaza ba shi abinci waye waye da waye waye duka komai da komai amma wallahi sai gashi wata ran yarinya nan ta bugo min waya a nan unguwar tana ta bugo min waya tana kuka da daddare kurin ya tukuikuye ta yana ta dukanta duka bini bini kun waran mutunci ko kudin sa ne kare sai dai in ganshi a gadan kaya ya zo yana yana ya zo na ce kai haka ake ne dan an ce maka ma amma aure sai ka zo ka ce ni an ce maka ni ina nake samun kudi sai ka taimaki mutum sai zama maka liability haka ake yi haka ba daidai bane to ni wannan ma ba shine ba ta ce wallahi malam sai zo kwanta a gida ya ki je sana'a ba da aiki sai ci wai in na yi magana sai ce ke bara ki je ki nemo ba ta ce bacci a gurinsa kamar kasa sai jima'i na hauka ya ci kurin ya ci ya sha ya je alakar aure ta ce ta yi ta yi yaƙi na kira shi na masa faɗa na masa nasiya na masa mene da sauransu kuma Allah annabi ya zo a taimaka masa kaza wallahi malam kaza daɗin ya zo ya ƙarya yana aiki ne kaza yana aiki kaza na ashe duk ƙarya yake shirme ne kura to irin wannan kashe gwiwa yake yi wallahi in kai ga irin waɗannan matan sai ka tausaya yanzu kaga wannan matar ya kamata a ce an kira ta a haɗa ta da wani ya aure ta waye so matsalar wa za ka haɗa ta da shi wanda kake da garanti ka zo ka haɗa ka haɗa wani bunga dara ka kuna yana zuwa karatu ne in ka bashi matar ana yin auren ka daina ganin sa a wurin karatun haka wani wani aure da nazo na zo na hada yazo yazo yazo ya hada mu wani wani zafi yazo ya tare mun da hankali dan uwa masha Allah tabarakallah yazo yana abin da aka je aka yi ana ana magana aka ce ai daga wuri kaza ne kaza kaza aka ce wai shikenan in dai malam ne ya magana ma ba sai an yi bincike ba wallahi talla aka je aka yi ma auren abin nan mutumin ne yana auren yarinyar nan malam ya daga yayi inugu muka daina ganin sa wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu har abinci ya ƙare har kuɗin haya ya ƙare yarinya ta fiye damun iyayenta fa ba abinci fa ya ki dawowa fa ya kashe waya ba a san ma ina yake ba sai aka ce to sai ki je gidan malam ɗin da ya haɗa ku wallahi nake gaya maka Allah ya taimaka ko wani ɗalibi na nima da na ɗan jona da shi da muka zo za mu yi abin na ce to kai ma sai ka taimaka haka dai ake ta murzawa dan uwan ya ce maka wallahi in take ce muku yan uwana wa labari nake so in baku da karshe yarinya nan kudin hayan su ya kare iyayenta suka ce su ba su da inda za su ajiye ta tunda dama an ce mutumin nan ustaz ne mai addini ne kaza kaza kaza a san yadda za a ce maka ga ciki ya bar mata ga gudun kidan haya ya kare ba abinci dan uwan ya dauke ta ya ajiye ta a gidansa yayi ta ciyar da ita ana dan taimaka masa ta zo ta haihu gogan naka tana haihuwa sai ya duro na ce yana sauka ku kai shi kotu iya sauka ba ustas ba ko gemunsa kasa yake ja wallah ku daure shi a ai malam bai kamata kai haka ba ai kuma yanzu ana ai ba a ci girma ba nace wani girma a kai shi ko tukurin a daure shi ko dai ya je ya san yadda sai an mai bil din kuma duk abin da aka kashi yan uwansa ka zo kaza ana ba da hakuri waye waye waye da sauransu da ƙarshe dai malam ta ce maka wallahi tallahi mutumin na sai dai takarda ba yarinya ya lalata mata budurci ya tara mata da ya ta me da ita ba zaura kurin ya ya kama ya tafi kuma yanzu haka a ido na ina ganin mutumin nan muna yin sallah da shi kullum in wani sallah akaram kallah na gajiya lafiya kalau ya gajiya dai alhamdulillah lafiya kalau so wannan na ga muku misali ɗaya misali biyu ne to matsalan mutanen mu ba su da alƙawari yawwa ba su da alƙawari ba su kuma ka shiga wannan cikin harkar nan kullum kana ta zafin kai abin sai ya dame ka rasa inda zaka amma yanzu kaga wannan matar ya kamata a taimaka mata kuma ni na sani akwai mutanen kirki a gurin nan wallahi akwai mabukata akwai wanda zai zo wallahi matar yake nema ta Allah ana samu wanda za ga masha Allah auren masha Allah ba a cewa komai yanzu wani ya zo yarinya ta musulunta budurwa gangariya budurwa musulunta ta yi kaza kaza ya karam kallahu taimaka mun zan taimaka mata da gano aka ɗauka aka sama masa aka bashi da ƙarshe bayan aure ta ya zo ta ya karar da budurcin nata duk abin sha'awar nata ya abin ɗinta ta fara tara masa yaya walla kawai sai duka ya sa ta a gaba ya zage ta ya ci mutuncin ta yi kuka ya ce ta ina za ki je ma wallahi akwai wanda ta zo ta ce ta ce a gaya mun fa ita fa gaskiya ta haƙura da manna musuluncin da auren za ta koma gidan iyayenta kuma ita ma wannan din da nake gaya muku ta nan din unguwar Allah ya taimake ni mijin nan yau yana nan sauke masa inji a wurin nan wallahi tallahi cewa take ita ma musulunta ta yarinyar iyayenta ba irin fafata ta waya muka ta fafatawa da su cewa za mu yi mata aure haka muka daura mata aure cewa ce wallahi gaskiya da wannan wulakanci ita gwanda ta koma tana koma kuma arna ne iyayenta to akwai matar da ta ce wallahi ta haƙura da musuluncin da auren gwanda ta koma gidan iyayenta wulaƙanta ta ake so irin wannan su ne matsalolin al'ummarmu yanzu don girman Allah mala ya zamu samu gyara ga mazan suna bukata ku ga yara yan mata kamammu killatattu masu mutunci yan mata amma wallahi mala sai ka ga waye zaka hada ta da shi wanda kake da tabbas bai tona maka asiri bai tozarta ka ba to shi yasa wani ɗin gwanda ka bashi zai shiga gidan da za a yi ta gara shi ya ji gari ya ɗebo ta da wahala ya lallaba ta amma yanzu bini bini aka ɗauka aka bashi ba tare da dogon lissafi ba zai ma ɗauke ta da wata kima ba ba hakan nake so a yi ba amma ina so ku gane halin mutanen suna da matsala amma wannan waɗanda suke da 'ya'ya mata za su fi fahimtar karatuna sama da ku so ku gyara halayenku ku ku gyara ɗabi'unku amma in ba haka ba mala abu ne mai sauki a ta haɗa aure wallahi samari matasa yanzu ko auren nan na zaura nan da ake dan wa malamin daura muke magana shi yake faɗa yace wallahi akwai wanda za su zo ƙarya suke sai su hada baki ba zaurar ƙarya shi mai auren ƙarya su zo kawai dan abin da gwamnati take bayarwa dan gado da katifa da dan abin da ake dan mikawa in sun karba an daura auren ya an yi tafi an dauki hoton su na rantsi da Allah wannan sai ta kama gabanta wannan wani a kure wata ta tafi gwarzo wannan shikenan sun tafi yan iska ne kurum ƙarya suke yi akwai wanda aka kama ma da auren ta zai ce ba zaura ce kuma aka ja ka daura auren da wada mutanen mu kenan so muna fatan Allah ya wadata kowa ba cewa muka yi ba za mu yi ba amma dai abin dai akwai wahala yawwa akwai wahala kuma an kawo lokacin da mace za ta rubutu takarda tana cewa ai mata addu'a Allah ba ta namiji na kwarai wannan wacce ta iya magana ne amma suna nan da yawa ba ma nan ba fa yara ma ba wai wai yan boko ma yara yan boko wanda ba ma addinin ne a gaban su ba wallahi in sun ganka za su zo su ce akaram kallah ai mana addu'a Allah fito mana da mazaje mace tana bala'in tsoron mijin da za ta faɗa hannunsa saboda su ne casualties eh suna bala'in jin tsoron haka kuma ina maka wannan magana ka tuna yarka ko ka tuna kanwarka budurwa ko yayarka budurwa yanzu suke titi ba ta yi aure ba hannun wa za ta fada ustaz Allah gyara mana halin mu wannan yana cewa wai da Allah mala ana cewa duk mutumin da Allah ba shi hadda alqur'ani ba wani karatun zai masa wahala kwarai kuwa ai wannan mujarrab ne tabbas duk wanda Allah ya masa arziki da Qur'ani malam babu karatun da zai masa wahala sai dai in bai sa kansa ba yawwa babu shi dan Qur'ani ka ji ko duk wani guri toshashe a cikin kwakwalwar mutum in dai mutum Allah ba shi da Qur'ani to ya bude shi kuma duk wata kalma mai wahalar faɗa ko mai wahalar karantuwa ka faɗi ta kame mai ta ka faɗi ta kame mai ta kama haddace ta to me zai ma wahala kuma abu na uku wani karatu ne ka a duniya yanzu za ka je kai masa karatu irin na ƙur'ani wani karatu ne dubokon da ake faɗa fa ƙarya ce Allah kuwa a gaya mun ko karatun likitanci ne ana masa karatun ƙur'ani inda yau a ce karatukan da ake na boko da ake yadda ake nika ƙur'ani haka ake nika shi ya ka gani babu a duniya wani karatun da ake zama a nika shi iya nika kamar yadda ake na Qur'ani so ba wani karatun da zai maka wahala kai da ka nika Qur'ani ke za duk wani wanda yazo yana wani karatun boko wai baya ganewa wai baya rikewa rubuta shi a allo na rantse da Allah kuwa idan bai zai rubutu allo ba dauki littafin ka sa shi a gaba ka rinka mai hadda kamar yadda kake hadda alamtar kaifa ka zuba shi a gaba kai ta nika shi in baka cinye jarabawar ba tas za ka cinye ta ka gyare ta amin so babu wani wahala a ciki wannan albishir ne ga mahaddata alkurani tambaya ta ƙarshe wannan ya ce malam ya hukuncin ɗaga waya a makabarta bai kamata ba shi ne amsar bai kamata ba in dai ba larura ba da akwai larura wataƙila wani zai zo makabartan ne yana so a gaya mai ina ne sai gaya mai watakila wata mutuwar aka yi ana so a gaya maka to in kun dawo kuma ku dawo ku ɗauki wani ma shi ma ya mutu watakila akwai exceptional abubuwa ko yawa so bara a rufe kofar ba in ta larura ne a ɗauka in ba ta larura ba ne ladabi shine a kashe wayoyi ga baki ɗaya kamar yadda malamai suka faɗa in an ɗauko jana'iza wai me hukuncin wanda yake aikin makabarta don a biya shi kuɗi ya aikata abin da yake makaruhi malamai sun faɗa da suke magana akan harkar jana'iza da hukunce ta cewa ba a so a yi aikin kabari don a biya mutum sai dai a yi masa ihsani masu tonon kabari ihsani ya kamata a yi musu asali aiki ne na lada tona kabari gyara makabarta share ta aiki ne da ake dan a nemi lada Allah ya bada lada amma ba wai aiki ne na albashi da za ka yanka kuɗi ko ka ce kabari ba za ka tona ba sai an baka dubu uku a yi ta ciniki da kai wannan ba daidai ba ne a'a sai dai ba laifi in mutum ya tona ya mai isani a kyautata masa wannan shine asali kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rama muna fatan Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya datar da mu a yan uwana a yau dinnan aka yi mana wata rasuwa a nan Usman ibn Affan ɗaya daga cikin dattawan mu kuma iyaye jagorori trustees amintattu na ita mu'assasar Usman bin Affan din ta gadan kaya shine Abu Abdulsalam Alhaji Abu Abdulsalam shine deputy chairman na trustees na Usman bin Affan yau Allah ya masa rasuwa bayan yar gajeriyar jinya da yayi an kai shi Dubai sun dawo yau din ana ma murna ta waya da shi ya dawo lafiya kalau yana sauka a jirgi yana sauka kafin ya shigo mota ma ya taho yana sauka a jirgi kudu sai bingire sai ya mutu kawai kalas ya zama khabaru kana wallahi malam da cijo ne na arziki mutumin kirki malam wata rana muna tattauna da shi ce malam abdallah ya ce burina na mutu ina yi wa usman bin affan hidima taban ba malami bane ba amma dan boko ne lokacin da malam Jafar aka yi Usman bin Affan su ya dauko da shi da Dr. Aidi Ahmad chairman na Supreme Council for Sharia shi ba shi aka ba shi chairman na Usman bin Affan din shi kuma wannan deputy chairman yace wallahi malam burin mu yanda muka tsofa din yanzu a ce mu mutu muna yi wa Usman bin Affan hidima yanda wurin nan yake yada addini a ce mu ne shugabannin wurin nan muna taimakawa da abin da Allah ya hore mana malamai suna ba da ilimi mu kuma muna ba da taimako a iya matsayin da Allah ya bamu na duniya ya ce buri na kenan wallahi ina tana wannan maganar a gidansa muna gaisawa da shi ya faɗa wa maganganun ba su wuce wata biyu wata uku ba a gaskiya ba mu tsamanta masa mutuwa da da cewa dai tsoho ne amma gaskiya mun yi rashin mutum babba mai daraja mai kima mai mutunci wallahi matansa gaba ɗayansu ɗalibanmu ne a yanzu haka ɗin nan matansa sun haife mu amma wala ba su ta zuwa makaranta ba yanzu jibi ɗin nan insha Allah da laraba ta haito da matansa za mu yi karatu da su so Allah ya masa cikawa Allah ya yafe masa Allah ya sa ɗan aljanna ne taimakon da ya mana a wannan mu'assasa Allah ya taimake shi ma ya haskaka masa kabarinsa mu kuma mu ma Allah ya kyauta namu ƙarshen dan kam yanzu damar rayuwar kowa jiranta yake yi wanda yake lafiya sakalau ma ya mutu ballantana wanda bai da lafiya so kowa a hanya yake sai dai kawai mu kimtsa Allah ba mu ikon tafiya da dace za a yi sallar jana'izar sa gobe insha Allah da safe karfe 8 gobe da safe karfe nawa 8 na safe insha Allah tabaraka ta'ala a gidansa a nan nndc quarters layin farko layin farko in ka shiga daga kofar gadon kaya kana tsallakawa bayan shayi plaza akwai layin farko a nndc karfe 8 insha Allah nan za a yi sallah a je abin ne shi nan ma ka rayuwa take ka mutu kawai sai a je abin ne ka arami Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum